أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة أنا وتا ɗaya ga watan hudu shekara ta 1437 hijira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda shine ya dace da 11 ga watan ɗaya shekara ta 2016 a lissafin Turawa muna darasi na takwas a cikin suratu Hud alaihi salatu wassalam a wannan tafsiri mai albarka da muke gabatarwa a wannan masallaci na Sheikh Ja'far Mahmud Adam rahimahullah ta'ala da ke sabuwar gandu a birnin Kano Nigeria kuma yau za mu tashi aya ne na saba'in da saba'in da uku saba'in da bakwai insha Allah ta'ala a cikin wannan sura mai albarka arama idan za a iya tunawa a wancan satin mun tsaya ne akan walamma ja'at rusuluna a ya ibrahimu arid an hadha innahu ja'a amru rabbik إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود كوبا كمان muna cikin isa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ba mu kammala ba yau za mu kammala insha Allah na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود
إمام ابن كثير عليه الصلاة والسلام ينفع دنغني دا shigar kisar annabi ibrahim ko shigar kisa annabi lutu cikin kisa annabi ibrahim idan kun lura ana cikin kisa annabi ibrahim sai ga kisa annabi lutu ta shiga ya ce shi annabi lutu shi na lutu dan gidan harana shi wannan harana din dan uwan annabi ibrahim ne mana ana so uwa su gane alakar annabi lutu alaihi salatu wassalam da annabi ibrahim mana shi annabi lutu dan dan uwan annabi ibrahim ne kama annabi ibrahim kamar babba yake a wajen annabi lutu alaihi salatu wassalam shine haran kuma ya yi imani ne tare da babbansa annabi ibrahim mana shi annabi lutu alaihi salatu wassalam wato ya yi imani ne tare da shi ibrahim suka yi hijira har zuwa ƙasar sham shi sa za ka ji da an zo kisar waɗannan mala'iku da suka zo sai suka ce ai su za su tafi wajen mutanen annabi lutu ne kenan kaga sun yi zamani tare shi amma annabi ibrahim sai aka turo shi ga mutanensa shi kuma annabi lutu aka turo shi ga mutanen sadum ake cewa sadum can aka tura shi zuwa gare shi alaihi salatu wassalam da kuma mutanen da suke kewayen wannan to cikin kisa da muke karantawa a satin da ya wuce ibrahim salatu wassalam tsoro ya kama shi da ya ga waɗannan mala'iku ya ba su abinci suka kisa ci wannan abinci ɗin sai suka ce su ba za su yi wannan abinci ba kuma dai ba su ci ba dai a taƙaice sai suka yi masa bushara ta haihuwa suka yi mamaki shi annabi ibrahim da shi da matarsa har ma take cewa ai wannan ba zai haihu ba ai ya riga ya tsufa ya gaji qalu atajabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid daga jin an yi mai bishara sai tsoron nan sai fita daga zuciyarsa falamma zahaba an ibrahim ar-raw'u wa ja'atuhu al-bushra yujadiluna fi qaumi lut to nan gurin sai Allah ce yayin da wato wannan firgici da tsoro ar-raw'u a larabci ana nufin alkhawfu yayin da tsoro ya tafi ya rabu da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wa ja'atul bushra sai kuma ga bushara ta zo masa ta annabi ishaq da yaqub yujadiluna fi qaumi lut sai gashi kuma yana jayayya da mu akan mutanen dan uwansa kenan annabi lut alaihi salatu wassalam kenan akhadha wa dhalla yujadiluna yujadiluna yana tattaunawa da ainihin mala'iku akan matsalan mutanen annabi lut um, malaman tafsiri suka ce kalmar yujadiluna anan abinda take nufi yukallimuna falamma zahaba an ibrahim ar-raw'u wa ja'athu al-bushra yujadiluna fi qaumi lut ay wa ja'athu al-bushra yukallimuna fi qaumi lut sai gashi kuma daga samun bushara ya tsallake kansa da jama'arsa ya dawo yana tattaunawa da mu anan wato yana nufin da mala'ikunmu kenan Allah ya danganta tattaunawar da ake da mala'iku ya danganta kama ana tattaunawa ne da shi shi ne yujadiluna fi qaumi lut suka ce ai annabi ibrahim ai ba zai mujadala da jayayya da ubangijinsa ba inna ma yas'aluhu wa yatlubu ilayhi kawai yana roƙon Allah ne ya ce ba shi wani abu sauransu wasu malamai suka ce a'a babu damuwa daman ai ba da Allah yake magana ba falamma ja'atul waja'atul bushra yujadiluna wato ana nufin yujadilu rusuluna rusulana mana yana yin jayayya da manzanninmu su waye manzanni yana jayayya da mala'iku yana tattaunawa da mala'iku um, me ya tattaunawa to tunda mu dai yanzu anan inda muka karanta ba mu ji an ce sun yi sauyin ba mu ji sauyin zance da suka yi da da da da su mala'ikun akan mutanen lutu ba malaman tafsiri suke cewa ai annabi annabi ibrahim ya ce mala'iku ku yanzu da kuka ce za ku je ku halakar da mutanen annabi lutu in kun ban nan gurin to idan har ya zamanto a wannan mada'in lutu garin da lutu yake akwai muminai a cikin wannan gari watakila adadin su ma ya kai mutum hamsin ko sama da haka idan har akwai su to ya kamata ku je ku halakar da su da muminai a ciki sai mala'ikun suka ce a'a ba za mu halakar da su da muminai a ciki ba sai ce ko in sun kai arba'in fa za ku halakar da su suka ce a'a ya ce talatin fa suka ce a'a har sai da ya kai biyar suka ce suka ce la to ya ce yaya in akwai mutum musulmi guda ɗaya a cikin mutanen annabi lutu halakar da su za ku yi suka ce a'a ko da mutum ɗaya ne to shine a lokacin annabi ibrahim ya ce to inna fiha luta kun ce za ku je ku halakar da mutanen annabi lutu da garin annabi lutu to akwai annabi lut inna fiha luta ma'ana akwai annabi lut alaihi salatu wassalam qalu nahnu a'lamu biman fiha sai suka ce a ai mu mun fi ka sanin suwaye suke ciki lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat min al-ghabirin wallahi za mu kubutar da shi da shi da ainihin wato iyalinsa waɗanda suke tare da shi iyalinsa ana malamai suka ce wanda suke tare da shi sai dai matarsa ta kasance cikin wato wanda za a halakar dan ita ba ta yi aiki na ƙwarai ba innahu walamma ja'a rusuluna sai ke cewa innahu qad ja'a amru rabbiko ya ibrahimu a'rid an hada inna ibrahim la halimun awahun munif kai Allah ya ce lalle ibrahim mutum ne mai juriya mai yawan komawa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ce ya ibrahim a arid an hada ya kai ibrahim ka kau da kai gabarin wannan a arid an hada yani ka kau da kai gabarin jidali da tattaunawa da mala'ikun nan lalle umarnin ubangijinka ya zo umarnin ubangiji ana nufin azabar ubangijinka ya zo ko hukuncin ubangijinka ya zo wa innahum atihim azabun ghairu mardud kuma lalle su wato azaba wacce take ba abun juyarwa ba za ta zo musu ba makawa sai an halakar da mutanen annabi lot ghairu mardud ana nufin ghairu masruf anhum wato azaba ce wacce Allah bai zai kautar da ita da barin su ba to wannan yana nuna cewa Allah ya riga ya yanke hukunci dole ne tilas ne sai wannan abin ya faru muna fatan Allah ubangiji ya tsare mu da azabarsa na mala ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد
suka ce Allah madaukin sarki yake cewa walamma ja'at Allah ya ce walamma ja'at rusuluna lutan si abihim wa daqa bihim zar'a yanzu ya shiga kissa annabi lutu alaihi salatu wassalam tunda da mun ce muku mala'ikun nan da suka zo sai suka ce za su wuce ne wajen mutanen annabi lutu to daga cewa za su wuce wajen mutanen annabi lutu kasancewa annabi ibrahim yana da alaka da annabi lutu sai ke tattaunawa da su akan yanayin azabar da za a yi yana tunatar da su fa akwai fa annabi ludu a cikin garin nan kabba ku je ku halakar da su ga annabin Allah a ciki to shine a can Allah yake faɗa nahnu a'lamu biman fiha ai mu mun fi kowa mu mun fi ka sanin su wa suke cikin wannan gari kamar yadda malamai suka faɗa Allah ya musu rahama walamma ja'at rusuluna lutan yayin da manzanninmu ana nufin mala'iku kenan rusuluna ana nufin mala'iku suka zo wajen lut shi ma sun zo masa ne a bisa sifar yara matasa masu kyawun fuska kamar yadda suka zo annabi ibrahim da wannan sifa ta yara matasa masu kyakkyawan halitta to shi ma lutu sai suka jira a garinsa da wannan sifa ta samari matasa masu kyakkyawan fuska si abihim sai annabi lutu ya shiga bakin ciki da damuwa da zuwansu hazina lutun bi maji'ihim ya ji bacin rai da zuwan waɗannan mutane an gane ko yawwa wa zaqa bihim zar'a ya shiga cikin kunci larabawa sukan ce zaqa fulanun bi kaza idza waqa fi makruhin la yatiqu wato al-khuruj minhu laraba sukan ce sukan faɗi wannan kalmar idan mutum ya fada cikin wani abun damuwar da ba zai iya fita daga ciki ba so zuwan mala'ikun nan wajen annabi lutu bai ji daɗi ba to saboda me me yasa annabi lutu bai ji daɗin zuwa zuwan mala'ikun ba kuma ya shiga cikin kunci ya shiga cikin damuwa da zuwansu saboda shi ya san Allah ya jarrabe shi da mutanensa mutane ne waɗanda suna da wata irin ɗabi'a ta zakkewa maza namiji ya je idan ne namiji wannan muguwar ɗabi'a ta luwaɗi kenan wanda za mu yi magana a kan ta yau mummunar ɗabi'a namiji ya kwanta da ɗan uwansa namiji namiji ya ba da mutuncinsa ɗan uwansa namiji ya kwanta da shi saboda bukatar duniya to kuma su masu luwaɗi suna sha'awar mutane masu kyakkyawan halitta sai da yake ganin cewa ga manya-manyan baki na yi kuma muta ba su san cewa mutane na suna cikin wannan yanayi ba za a ci mutuncin bakinsa sai ya yi da na sani da ma bakin nan da ba su zo ba ba wai ludu baya san mala'iku ba ne ba wai ludu yana bakin ciki da Allah ya turo mai mala'iku ba a'a yana bakin ciki da damuwa ne saboda kada a tozarta masa bakinsa saboda ya san halin wato wato mutanensa ba su da kirki suna da alfasha da rashin kunya wa qala hadha yawmun asib yace kai wannan rana ce wato mai tsanani yawmun asib yawmun shadid wannan rana ce mai tsanani a gare ni ya shiga damuwa kwarai mala'iku suka ce malaman tafsiri suka ce mala'ikun nan lokacin da suka fita daga wajen annabi ibrahim ba su tsaya a ko'ina ba kawai sai suka fuskanci garin annabi lutu directly suka wuce suka tafi sun je kuma da tsakiyar rana ba da daddare ba ba da safe ba da tsakiyar rana gari ya cika ana harkoki suka tarar da annabi lutu yana gona yana saran itace Allahu akbar ko kuma yana gona yana noma malamai suka ce Allahu akbar annabin Allah ya tafi gona neman abinci yana gona a can suka tarar da shi ya je ya saro itace da zai kawo gidansa a ci abinci da wannan itace a hura wuta shikenan ashe dama Allah ya sanar da mala'iku cewa kada ku halakar da mutanen nan da kun je ku bari a dan ɗauki lokaci kaɗan shi ma ludin zai dan tattauna da su mutanen nasa kafin ku halakar da su suka tafi suka je suka tarar da shi ya dawo da su gida suna cikin tafiya sai yake ce da su ma balagakum amru hadhihi alqarya yanzu labarin mutanen wannan alkarya bai zo muku ba kuka taho a irin wannan yanayi ku da Allah muku kyakkyawan halitta ku zo garin yan luwaɗi sai mala'ikun suka nuna kawun ba su sani suka ce me ya faru me al'amarin su annabi lutu ya ce ina shaida muku da Allah waɗannan mutanen su suka fi kowa sharri a bayan ƙasa ba su da kirki sau hudu yana faɗin haka ya ce mutane na ba su da kirki mutane na ba su da ɗabi'a luwaɗi ne da su suka ce shi kenan sai suka bi annabi lutu alaihi salam aka shiga har cikin gidansa malamai suke cewa yana ɗauke da itace a kafaɗarsa suna biye da shi yana wucewa dandali dandali na wajen mutanensa suna ganin waɗannan baki sai hankalinsu ya tashi sha'awa aka ce yadda ka san mutum ya ga wani abin da yake so yawun bakinsa yana yankewa saboda masifa a kan kallon a'udhu billahi minash shaitanir rajim annabi lutu da yake sun tada hankalin saboda sun ga waɗannan samari matasa ba su san mala'iku ne masu halakar da su ba ashe halakar su ce suke sha'awa ya sake cewa ya ce to waɗannan fa mafiya sharrin mutane kenan sharru khalqullah suka daɗa wucewa ta wajen wasu citta lalle yau ludu ya zo mana da abinci a billah yau ludu ya zo mana da abinci malaman tafsiri ma al yake cewa kamar yadda ya ruwaito duk lokacin da suka faɗi haka din jibrilu yana faɗa wa sauran mala'ikun cewa ku fa shaida ku ji abin da suke faɗa ku zamanto shaidu har sai da aka je gidan annabi lut alaihi salatu wasalam a wata riwaya aka ce mala'ikun sun tarar da shi a gida ne bayan ya dawo daga daji ya ɗebo itace suka same shi a gida kenan da suka tarar da shi mutanen gari ba su sani ba suka shiga gidan shi sai matarsa sai ta aika aka sanar da su sai ta yi wata dabara dabara da ta yi ta gaya musu cewa idan ludu ya yi sabon baƙi wato waɗanda ake da buƙatar su a yi ɓarnar da su za ta je ta ɗauki ciyawa ɗanyar ciyawa sai ta hura wuta za su ga hayaƙi a gidan ludu yana tashi to alama ne na cewa a gidan nan akwai baƙi maza su kuma su yi maza maza su zo su kai musu farmaki haka imamu ɗabari ya kawo wannan isa a cikin tafsirinsa duka wannan bayanai da na faɗa ƙur'ani bai kawo shi dalla-dalla ba malaman tafsiri ne suke faɗa saboda shi ƙur'ani yana da uslubin kawo abu a taƙaice yana kawo abu mai a taƙaice to amma malaman tafsiri suka san ƙur'ani sai suke bi suke fasa jawabin dalla-dalla yanzu anan idan kuna tare da ni ga annabi lutu alaihi salatu wasalam ya yi baki waɗannan mala'iku da suka baro wajen annabi ibrahim su ne kuma suka zo wajen lutu ka duba sun taho da sako guda biyu sun taho da bushara na ishaqa da da menin yaqub sun ba wa annabi ibrahim daga nan kuma suka tsallako suka taho wajen annabi lutu alaihi salatu wasalam ga irin yadda suka haɗu da da shi kafin mu yi jawabi akan illolin luwaɗi da bala'in da ke tattare da luwaɗi bari ku ji abin da waɗannan mutane mafiya sharri abin da suka yi wannan annabin Allah da gatsali da abin da suka ƙoƙari su yi mala'ikun Allah Allah ya tozarta su yasa duk wanda ya wayi gari yana wannan harka ta luwaɗi ko ana yi da shi ko yana yi shi ya yi hasara ya taɓe mummunan abu ne luwaɗi تسيمي يفعل أكرم كلا وجاءه وجاءه قومه يغرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات نعم قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد وجاءه قومه يهرعون إليها إليه سيغا متانا أنه لوتو سنزو مسا سنا سوري شين يهرعون إليه يهرعون يسرعون سنا ققاوة سبب سنغي أيبا إمزاجي يهرعون يسرعون ويهرولون سنة هرولا مشي بين مشيتين كذا suna cin duk duniyar junansu saboda kawai wai an yi baki a gidan annabi lutu qur'ani yace ga sunan sun taho wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at kafin wannan lokaci kafin su zo gurin annabi lutu sun kasance suna aikata munanan ayyuka ma'ana daman suna luwaɗin ma min qabli maji'ihim ila lut kenan kafin su zo wajen ludin ma daga wajen luwaɗin suka taso su da junansu ba suke fa wannan kazantar shine Allah wato saboda munin abin qur'ani yayi kinayarsa yace ya amaluna sayyi'at suna aikata mummunan abu munanan ayyuka Qur'ani ya ambaci luwaɗi da mummunan abu ina wanda suka mai da sana'ar su luwaɗi lalacewa lalacewa mutum ya iya lalacewar al'umma ya zama an goyi bayan luwaɗi wai har wai har 'yan luwaɗi wai a wata jiha wai a ƙasar nan wai suka fito suna zanga-zanga wai su ma sai gwamnati ta yi wa ƙungiyar su rijista ƙwarai kuwa saboda ai akwai kasashen duniyan da an goyi bayan su an musu rijista zanga-zanga kuma bari in gaya muku akwai kasashen turawa da suke goyon bayan harkar luwaɗin nan suna zuba musu kuɗi ƙungiya ce mai ƙarfi ta 'yan luwaɗi su turo su irin waɗannan ƙasashe namu da ake ganin suna da kishin musulunci da addini kuma su zo su zuga su wai su shiga gwamnati su je su ma corporate affairs a yi musu rijista kungiya ce ta 'yan luwaɗi namiji ya kwanta da namiji saboda renin hankali har wani gwamna daga cikin gwamnonin arewa yana magana cewa babu wani dalilin da zai hana shi ya musu rijista an yi magana shi ai ba addini yake wa aiki ba Allah karya shi ai ma ya karya shi ai tuntunin ma ya yi gaba babu shi ba kayansa dan sanatan da ake ci mashi abun ya gagare shi bai samu dan dauke ke wanda ake da dan sanatan ma ya gagare shi ina can kororon wake yake ko gida Allahu alam ba sai so ya kamata mu tsoratar da mutane sharrin luwaɗi hadarin luwaɗi Allah ya ce min qablu kanu ya'maluna sayyi'at wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at ay min qablu kanu ya'tuna ar-rijala fi adbarihim sai Ludu ya ce da su yayin da suka zo ga su sun zo sun kawo farmaki za su danna shiga gidansa kawai sun zo fa sun kewaye gidan shi mana ana ta turereniya ƙwarai kuwa ana ƙoƙarin balle ƙofa mala'iku kuma suna zaune a cikin gidan ludu suna kallon su ba su ce musu komai ba annabi ludu tun da mutanensa ne ya zai shi kuma Allah ya jarabe shi da cijon na bawan Allah sai ya haɗa shi da waɗannan mutane ya turo shi ga 'yan luwaɗi qala ya qaumi haula ibanati yace ya ku mutane na ga 'ya'yana mata kunna atharu lakum su suka fi tsarki a gare ku ku je ku aure su sun fi bakin nan nawa tsarki gare ku fattaqullah ku ji tsoron Allah wala tukhzuni fi dhaifi kada ku tozartar da ni ku wulakanta ni a cikin baki na alaysa minkum rajulun rashid yanzu babu wani mutum wanda yake shiryayye mai hankali a cikin ku alaysa minkum rajulun rashid alaysa minkum salihun sajid yanzu babu da salihi wanda yake tafiya akan daidai alaysa minkum rajulun rashid yanzu babu wanda san ya kamata a cikin ku ba wanda ya san babu abun bautawa da cancanta sai Allah kuma lalle ni manzon Allah ne alaysa minkum rajulun rashid أليس منكم رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر yanzu babu wani a cikin wanda zai rinka umarni da kyakkyawa ya rinka hani akan munkari kai wannan annabi ya ga tasku ya ga tashi hankali malamai suka ce kamar wani zai hau kan wani a cikin su cewa da ya haula ibanati dinnan ya kamata ku yi wani tunani yaya aka yi annabi ludu zai ce da mutanensa su da ba su da ba musulmi ba ya ce ha'ula ibanati ga 'ya'yana mata ku aura su suka fi tsarki gare ku alhali mutanen ku ba musulmi ba ne suka ce a lokacin a shari'arsa ba haramun ba ne kafiri ya auri musulma a zamanin annabi ma ai an yi ba yar manzan Allah ba ma ta auri mutumin da yake ba musulmi ba bilas ibn rabi'a ko ba ka bane ba har da aka je yakin badar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa to idan aka je aka kama ka ko aka kashe ka to fa lalle ya ta za ta dawo wajena dan ka zama ribataccen yaki to ni kuma ya ta za ta dawo wajena ya kafa mai doka ya kafa masa ka'ida ya sallamo ta ya dawo da ita ka duba fa an je yakin badar surikin annabi ba musulmi ba yana auren yar annabi lokacin shari'a ba ta haramta ba ka san abu sai ya zama haram za a ce haram ne ya ce to ka damun da yata saboda kar a zo a kama shi a matsayin ribataccen yaƙi kuma yar ma a haɗa ta ya dawo da ita ya dawo da ita ya musulunta annabi ya miyar masa da ita ƙwarai da gaske har sai da ta haifa masa yarinyar nan da ke ce da ita umama ko umaima bint zainab to a wannan lokaci ba a haramta wato a auri musulmi ba yani tazwijil muslima min al-kafir kenan wannan ya halatta ne babu laifi da sauransu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo a cikin riwaya ya aurar da yassa ga Utba ibn Abi Lahab da Abil As ibn Rabi wannan kafin wahayi ya zo kenan kuma duka su a matsayin kafirai ne wasu malaman suka ce a'a annabi lutu ya bijiran musu da 'ya'yan ne ce haula ibanati waɗannan 'ya'ya na wa mata su ga su ku aure su da sharaɗin ku musulunta ku aure su kun gane mana ya ɗan bijiran musu da musulunci haka al-husaini bin al-fadl yake cewa imam mujahid da shi da sauran malamai suka ce da sa'id bin jubair suka ce haula ibanati abinda ake nufi wato yana nufin matan garinku kamar tun da shi annabi ne kamar a matsayin uba yake ga mutanen gaba daya so yana nufin 'ya'yan garin mata kamar 'ya'yansa ne tun da an turo shi ne ya yi wa'azi da gargaɗi gare su a matsayin sa na dattijo 'ya'yansu ma kamar 'ya'yansa ne ai to shi yasa ce banati ma'ana 'ya'yana 'ya'yan wato al'ummata ko ba ka bane sun sun ce li kulli li anna kullu nabiyyin wato abu ummatihi kowane annabi baban al'ummarsa ne ba wai baba na haihuwa ba baba na girma baba na matsayi kakan ce da mutum wani baba dan ka girma shi saboda yana da daraja a idanka wataƙila ya kai matsayin mahaifinka ko ba ka bane annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum ba ai matan su ma ba an ce matan annabi iyayen muminai bane ba duk da cewa akwai sabanin malamai Allah ya ce matan annabi iyayenmu ne mu muminai to shin kuma za a ce annabi kuma babanmu ne tunda matan shi iyayenmu ne mata ko haka aka faɗa to shin annabi ma za a juya tunda dai nassi qur'ani bai ce annabi ma haka wasu suka ce a shi ma wannan tunda matansa suka zamanto iyayenmu shi ma ya zama babanmu wasu suka ce a'a za a ce dai ummatul mu'minin amma shi kuma ba za a ce wato baba ne gare mu ba dan kamar yadda Allah ya faɗa cikin Alkur'ani ko ma kana Muhammadu ko aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyina wannan dai wata magana ce da malamai suka yi ta sabani akai suka yi ta tattauna ba shine gabar da muke tattaunawa akai ba to dai haula ibanati hunna atharu lakum ga yara mata nan ga sunan ko dai ƴaƴansa ko kuma ƴan al'ummarsa su suka fi tsarki gare ku ku je ku aure su mana ya za ku tozarta ni akan baki na wannan abun kunya akan baki bayan kuna yi a cikin gari baki na ma kuma ba za ku kyale su ba to arama me suka ce masa قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد جوة أنسى مرد دادي قالوا سيسكة شيء أي لقد علمت حقيقة كيلو دكاسني ما لنا في بناتك من حق أي مبا مدى ونحكي أكن يا أنك معنى مو يا أنك باماتاني أغريم ba ba mu cancanta mu aure su ba wasu kuma suka ce a'a malana fi banatika min haqqin ai malana fi banatika min hajatin ba mu da bukatar ƴaƴanka kai ka sani ba mu da bukatar ƴaƴanka ina ruwan mu da ƴaƴanka malana fi banatika min haqqin ai malana fi banatika min shahwatin ba mu da sha'awar ƴaƴanka kai ka sani kai ka sani wa innaka lata'lamu ma nurid kuma wallahi kai ludu ka san abin da muke so ka san mu abin da muke so mu zakkewa maza ya za ka gaya mana magana cewa mu auri yayanka ka duba malam kaga wannan akwai gatsali ma annabi Allah da Allah ya aiko shi yana muku wazi ku gaya mai wannan to sai me ya faru قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد sai shiga damuwa ya juya ya shika lau anna li bikum quwwa ina ma da ina da wani karfi a kanku ina ma da ina da wani quwwa quwwatul badal ina da karfin jiki ko kuma ina ma da ina da quwwatul atba' ina da mabiya masu yawa da zan iya yakar ku ina ma da ina da karfin da zan iya dukan ku in kore ku amma kash ba da karfi sun bugar wanza aw awi ila rukunin shadid ko kuma zan wato karkata izuwa ga wani rukuni shadidi wato izuwa ga wata jama'a ko dangi da za su bani kariya su taimaka min masu karfi suma idan baka gane ba aw awi ila rukunin shadid ko kuma in je in nemo taimakon wata runduna da za ta agaza min a kanku ina ma da ina da shi jawabin shi ne laƙatalnakum wa hulna bainakum wa bainahum wallahi da sai mun yaƙe ku yau kuma mu shiga tsakaninku da waɗannan baƙi nawa abu huraira yake cewa bayan lubu ya faɗi wannan maganar manzo Allah yana cewa ma ba asallahu nabiyyan illa fi mana'atin min qaumihi min ashiratihi Allah bai sake turo wani annabi ba face sai ya turo shi cikin gata a cikin jama'arsa sai ya ba shi karfi na dangi ba za su bari a cutar da shi ba ko da ku addinin su ba ɗaya bane ba Allahu akbar manzo Allah ya ce yakfirullahu lilut Allah ya fewa annabi lut in kana la ya'wi ila rukunin shadid Abdullahi dan Abbas yake cewa annabi Lut zuwa ya je ya rufe kofar gidansa da bakin suna ciki da ya ga rashin mutuncin mutanen yayi yawa ya ta rufe kofa ya zauna daga shi sai bakin yana ta tattaunawa ga wannan mutane nasa ta kofa ko ta windo yana ta yi musu magiya wa yunashiduhum min wara'il babi yana ta musu magiya ta bayan kofa su kuma suna ta turereniya suna so su balle kofa su shigo yana ku yi haƙuri ku je ku auri 'ya'ya mata na mana ku yi haƙuri kar ku tota ku zartar da ni a cikin baƙina yana wannan aikin mala'iku suna kallo suka yi shiru da suka ga abin yayi yawa sai suka ce mai قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب
قالوا يا لوط mala'ikun nan suka ga abin da ake yi suka ce ya lut inna rusulu rabbika to yau muna shaida maka mu manzannin ubangijinka ne mu ba mutane ba ne mu ba mutane ba ne mu mala'iku ne daga ubangijinka lan yasilu ilaik ba su isa su iso gurinka ba ka kyale su ba su ka Allahu akbar wani abu sai mala'ika ka ji wani irin wato ka ji sai amfani da wato wato lan litabid lan ba wai lan ba fa lan tafi karfi lan yasilu ilai ba su isa ba har abada wallahi ba za su isa karisowa zuwa gare ka ba ba kuma gane ba wato mu a zancenmu a yau da gobe ya kamata a su ce lan yasilu ilaina saboda wato tunanin ma su isa kan mala'iku ma babu shi shi yasa ma suka danganta lamirin suka ce lan yasilu ilaika ba wai mu ba kai ma ba su isa su zo kanka ba a kwantar da hankalinka an jima kaɗan za ka ji wani jawabi na daban Allahu akbar lan yasilu ilaik wato malamai suke cewa jibril alaihi salatu wassalam a wannan lokacin yayin ubangijinsa kirari da yadda ya dace da shi sai ya ubangiji ina neman kai min izini za mu halakar da mutanen nan Allah ya shi an yi maka izini ya tashi ya miƙe ya baje fukafukinsa kun san yana da fuffuke fuffuke sittumi a tujuna fuffuke ɗari shida annabi ya ce na taba ganin shi a wata riwaya aka ce annabi ya ga jibril a duniya sau biyu ya taba ganin sa wata riwaya aka ce sau ɗaya ya taba ganin sa a sifarsa ta mala'ika sauran duk da yake ganawa da shi a sifar mutane yake zuwa masa sifar dihiyatu ibnu khalifatul khalifatul kalbi yace fuffuke ɗaya idan jibril ya bude shi karsaddal ufuk fuffuke ɗaya idan ya bude ba za ka ga sama ba sasannin gaba ɗaya a rufe yake saboda girmansa fuffuke ɗaya to yana da irin su guda ɗari shida da fuffuke ɗaya zai caka ya shigar da shi cikin ƙasa sai ya nitse ya ɗago ƙasar gabaki ɗaya da fuffuke ɗaya fa ɗari biyar da casa'in da tara suna aje wannan rizab ne ba wai sai ya sama da yawa ba malam wa ma ya alamu junu da rabbika illahu ba wanda ya san rundunar ubangiji fa in ba shi ba lamarin Allah wallahi malam mu imani musallama kawai shikenan Allah madaukin sarki ya bashi damar ya halakar da waɗannan mutane abu na farko da ya fara yana buga fuffukensa haka gabaɗe sai aka rufe fuskokinsu gabaɗe sai suka makance gudu amma ba san inda za su tafi ba ba hanya ba a san ina za ta ba za su iya gane gida ba malaman tafsiri suka ce suna gudu suna annaja annaja annaja tsira tsira muna neman tsira muna neman kubuta shikenan kuma Allah tabaraka ta'ala ya ba su dama suka daga wannan al'ummar gabaki daya bayan a wani wuraren a cikin Qur'ani da Allah ya bayani Allah umarni annabi Lutu ya fita da shi da mutanensa sai ya sa mala'ikun mala'ika jibrilu kurum ya sa fufukinsa kwaya daya ya daga suka yi sama sai da aka jiyo karan riwaya annabi yake faɗa ana jin karan awaki tumaki dabbobi mutane suna ihu suka yi sama sai da ya kure da su sama sai ya kifo ta kawai kirif yadda ka sa ana juya waina haka yi musu kurin ƙasar ta dawo kamar ba a taɓa yin rayuwa a wurin ba abin tambaya saboda me aka musu wannan saboda luwaɗi wannan luwaɗin da yanzu kame da shi abin yi wannan luwaɗin da kake ganin ba koman komai ba ne Allah ya halakar da al'umma masu tarin yawa saboda wannan mugun zunubin wannan luwadin da aka ce ma wani dan luwadi ne amma kana nan kana ta alaka da shi wannan luwadin da kuna gani ana cewa su wani su wani suna lalata 'ya'yan mutane a unguwa amma ba ku damu ba ya kamata ku sani bala'i wani mutum ɗaya zai iya ja muku bala'i a garinku ko a ƙasarku ku zo ku shiga cikin musibar da wallahi ku daga hannu kuna cewa wayyo Allah Allah kai mana Allah bai saurare ku ba to ga abin da Allah ya ce lan yasilu ilai fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl maza maza kai tafiyar dare shine fa asri fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl ya lutu kai tafiya da iyalinka a riwayar mutanen hijaz fasri mai kun asri ko fasri ko anisri bi waslil alif din kenan daman al-isra'u tafiyar dare subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir ka yanki wani dare bi qit'in min al-layl ay bi ta'ifatin min al-layl wani yanki na dare ko kuma sauran dare wasu malamai suka ce tun farkon irin lokacin da ake sahur din nan Allah ya shiga ka'idar tafiyar wala yaltafit minkum ahadun kada ko mutum ɗaya daga cikin ku ya waiwaya illa imra'atak sai dai matakka a kira'ar ibn kasir da abu amr illa mra'atuk bi raf'i ta'i kenan ya zama alal istisna banda matakka ita kam lallai um, sai ta waiwaya ba wanda zai juya sai matakka ita kuma wannan matan in ta juya ita kuma sai ta halaka za ta bi su dole duk wanda ya waiwaya to sai an halakar tare da shi annabi lodo saboda rashin kirkin da matar take masa da ya zo fita da iyalinsa sai ya hada da ita yaudara ta masa aka ce naman shi mutum in ya munafurci to zai ga sakamakon munafurci ko a rayuwarsa da ita ake hada baki tun da addininsu daya ra'ayinsu daya ta yadda da wannan barna da suke yi ita take ziga su ita take hura wuta take nuna musu alamar cewa ludu ya yi baki shi yasa Allah ya buga misali da ita da mata annabi nuh وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط Allah ya ce Allah ya buga misali na kafirai ka duba fa misalin kafirai sai ya ce matar annabi Nuhu da matar annabi Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma falam yughniya anhuma min Allah shay'a وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين Allah ya ce ya buga misali na mata kafirai amma sai ce mata annabi lutu da mata annabi nuh yace kanata tahta abdaini min ibadina salihaini su matan nan guda biyu da mata annabi lutu da mata annabi nuh suna karkashin wato bayi guda biyu bayi na salihan bayi annabawa kenan annabi nuhu salihi annabi lutu salihi amma Allah ce fa kanata huma sai suka yaudare su sai suka ha'ince su ashe matarka za ta iya ha'intarka ga mata annabi lutu ta ha'ince shi ashe matarka za ta iya yaudararka ga mata annabi nuhu ta yaudare shi ta ha'ince shi shine Allah ce fa khanatahuma falam yughniya anhuma min Allah shay'a amma wallahi waɗannan annabawa guda biyu ba su iya wadatar da waɗannan mata ba saboda wai gadara suna auren annabawa su yi rashin kirki kuma Allah ya tsare su ya kyale su a'a annabawan nan ba su iya wadatar da su da komai ba wa qila dukhulan nar ma'a dakhilin Allah ya ce da su a kiyama ku shiga cikin wuta tare da masu shiga a ranar kiyama mata annabi lutu yar wuta ce a ranar kiyama mata annabi nuhu yar wuta ce duk da cewa tana auren annabi haka Allah ya kaddara mu suka auri mata waɗanda suke ba musulmi ba don ya buga mana misali akan ɗabi'a to ya ilahi alami ne yau muna lokacin da matan ma musulmin ma suna rayuwa ne da kai kamar yadda matan kafare suke rayuwa da kai matarka ta yaudare ka matarka kullum buri take ta karya ka matarka ta aure ka in kana da dan maiko ana cewa to ki je ki zauna nan baki tatike shi ba ke me kika tara wallahi wani bawan Allah fa kullum yana fama da matarsa kudin cefane kudin kaza a yi ta masa bil saboda yana da kudi a bada kudi a bada kaza a bada kaza a yi kaza a yi kaza wata rana kawai aka daga wani karamin gida a unguwarsu kawai malam sai ga dillalai suna zarutu a gidansa wai sai matarsa ce za ta sayi wannan gidan an daga wani karamin gida ya ce matar da nake fama da ita da kudin cefane da kudin kaza kudin kaza ashe taru take yi ashe tana jido ashe gafiya ce aka daga gida malam matan nan ta biya kudinsa eh ta biya kudinsa aka kawo mata takardu baya ma cikin shaidu shi mai gidan kwarai kuwa ya zo yana neman gidan haya zai sa wani dan uwansu ce ina da gidan haya ya karba kuma yake biyan ta haya ba daga kafa kuma da kudinsa aka sai gidan ai wasu maza akwai hakuri Allah musu albarka haka Allah yi mu da hakuri eh kuna da hakuri akan harkar matan kwarai da gaske su yi ta tatsar mu amma ne ba yanda za ba komai Allah ya bada abin da za a tatsa din wani ya cama ni baran yadda ba yace in na dawo da kuɗi na suna gajeren wando yace ba tun ma in rataye riga ta an ga wai mace ta zo tana caje ni da daddare yace ba ta ma taso ba yace duk na ji na sa tela ya mun gajerun wanduna gajeru da da zip yace ina dawowa canji na sai zuba dan gajeren wando in zan kwanta bacci sai na haka yace nadewa yake haka yanzu duk ya ce wani lokacin a zo ana tafas gasanin ya ce ina ci ba zan saki ba Allahu akbar mata ku ji tsoron Allah ku daina cutan mazanku ku daina ha'intar mazanku ku daina yaudarar mazanku in wani musulmi ina so ku bayanci cewa wannan annabi Allah ya jarrabe shi ku duba ya hada shi da mutane marasa kirki kuma duk ya hada shi da mata ita ma mara kirki a wata riwaya malamai suka ce annabi ludu ya bi duk jama'arsa da zai fita da su ya gaya musu kai idan za mu tafi ko kun ji kar ku juya amma ita matar bai gaya mata ba saboda Allah ya ce ita tana daga cikin wanda za su halaka kuma shi ya san halakakkiya ce ashe zai iya yiwa mutum mai ibada da sallah da karatu Allah ya hada shi da fandarariyar mata ashe zai iya yiwa mutum ya samu shiga aljanna Allah ya kiyaye matarsa kuma tana wuta amma dai ka yi ƙoƙari ka zaɓi mai tsarkin ka yi ƙoƙari ka zaɓi matar kirki sai dai in abin da ya ci tura bayan da za ka yi Allah ya ce innahu musibuha ma asabahum lallai zai same ta abin da ya same su yani ma asabahu min al'azab duk azabar da ta samu mutane na buludu sai ya samu matatta matashi a nan gurin malamai suke cewa ashe duk wanda yake taimako ake yin barna ko da shi baya yin barnar to shi ma hukuncinsu ɗaya kuma azaba ɗaya Allah zai musu misali baka zina amma kana ɗaurewa zina gindi ka sama wa mazinata gidaje ka ba su haya ka tanadi gidaje ka ba wa karuwai ka tanadi gidajen haya ka ba wa 'yan luwaɗi ba ka shan giya amma ka gina gidaje ka ba wa masu sai da giya ba ka caca amma ka gina gidaje ka ba wa 'yan caca ba ka riba amma ka zo ka ba da gidajenka ga masu harkar riba ba ka kaɗe-kaɗe da wake-wake amma ka ba da filinka ga masu kiɗa da waƙa su baka kuɗi ka taimaka musu ka agaza musu ba ka caca amma kai kake kawo 'yan cacin ruwan sha ba ka caca amma kai kake kawo musu abincin da za su ci abin da ya same su wallahi zai same ka don taimakon sharri yin sharri ne to kada ku yadda ku goyi bayan barna kar ku yi yanzu duk gidajen da ake barna ake ta'addanci ake rashin mutunci a unguwanni ko a jihohi ai za ka ga akwai sanannu masu gidajen da suke ba da haya a gidajen kai masa magana ya ce ni sana'a nake yi mafi rinjayen gidajen giyan garin nan da ake zuwa ana kasa giya ana sayarwa na musulmi ne kaɗan ne na kafiran mafi rinjayen gidajen karuwai a garin nan na musulmi ne kaɗan ne na waɗanda ba musulmin ba idan da suna hana su waɗannan gidaje na haya za su zo su yi ba za su yi ba za su rasa wurin zama a ƙauye ƙauyen ƙayyau sai kaga saboda ɗaurewa ƙarya gindi da taimakon barna sai ka je kaga tireloli sun fi ɗari uku ƙauye ne babu komai a ci amma an yi bukka bukka bukka bukka da gidaje na ƙasa wasu masu zo sun yi investment masu kuɗi su zo su sai filaye su ta ginawa ana ginawa karuwai saboda 'yan tirela suna kwana da karuwai a wurin wallahi ya kamata mutane mu ji tsoron Allah ku daina ɗaurewa ƙarya gindi ku daina taimakawa mabarnata suna barna ku daina taimakawa 'yan ta'adda suna ta'addanci kuna ɗaukan nauyin 'yan ta'adda kuna taimakawa 'yan ta'adda kuna tada zaune tsaye kuna sababin halakar da rayukan al'umma musulmi da wanda ba musulmi ba kuna yada fasadi kuna yada farna a bayan ƙasa kuna yaƙar Allah إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم كدين برنا أبا ينقصا كتيمكي قسكيا يوقع ما ترى النبي تنا تارد النبي أما الله يتي إنه مصيبها ما أصابهم lallai azabar da muka sauke zai samu mutanen annabi ludu wallahi sai ya same ta ita ma bata samu alfarmar annabi ba ina wanda yake cewa ni babana malami ne bari ya miƙe kafa ina wanda yake cewa ai mu gidan mu gidan malamai ne sai kuma me gidan ku gidan malamai amma kana cikin mabarnata gidan ku gidan malamai amma kana cikin yan ta'adda gidan ku gidan malamai amma kana cikin kazamai ba ku da aqida ba ka da kamewa me amfanin malantan gidanku bai dora ka akan hanyar Allah ba innahu musibuha ma asabahum sai Allah yake cewa inna mu'idahum as-subh take ma sai suka gaya masa waɗannan iya lokacin da aka basu wa'adin da aka basu na halaka as-subh iya lokacin asubahi ne kawai kar ku manta da rana suka zo aka yi duk abin da aka yi aka zo ana tattauna ya ce musu mala'ika jibril ya gaya musu malaika jibrilu da shi da sauran mala'iku suka gaya wa annabi lut waɗannan mutanen naka iyakacin ganin da za ka yi musu iyakacin numfashin da za a kyale su iyakacin damar da za a ba su asubu zuwa lokacin asubahi ne kawai kawai sai annabi lut sai ya ce kai uridu asra min hada ni ina so a halakar da su tun kafin asuba din ba a gama da su yanzu shi ne mala'ikun suka ce ka ali wato alaisa subhu bi qarib yanzu asubahin ba kusa bane wato tsabar bala'in mutane yayi yawa da aka ce a bari zuwa asuba za a halakar da su annabi lu ya ce kai ai asubahi tai tsawo a taimaka a gama da su yanzu sai mala'ikun suka ce alaisa subhu bi qarib yanzu asubahin ba kusa bane ya kai lu Allah sarki bawan Allah ya samu dama to bari mu ji me ya faru mana فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود الأمر يتبت الله فلما جاء أمرنا يا عند عذاب المتزو ja'alna aliyaha safilaha sai muka mayar da saman ya zama ƙasa ƙasan ya zama sama ma'ana shine aka ciccibi ƙasar gaba ɗaya aka yi sama da ita aka juyo ta gaba ɗaya saman aka juyo ta ta dawo ƙasa ƙasan ta koma sama aka kibai su gaba ɗaya la ilaha illallah aka ce mala'ika jibril ya shigar da fuffuken shi gargashin kasar gaba daya da ya so ka fuka fukin sai da ya ɗebo iya faɗin ƙasa annabi dukkan ta gaba daya almutafikat ake ce da ita in ka ji an ce mutafikat qur'ani ya ambata garuruka guda biyar ne manya manyan garuruka guda biyar an ce a ciki akwai mutum dubu ɗari hudu arba'umiyatu alf wasu sun faɗi wani adadin ba haka ba aka ɗaga su sai da aka ji kukan zakaru da kukan karnuka haba sai aka kifo da su gaba daya wa amtarna alaiha to ba ma fa kifawar ba Allah ce sai muka yi musu ruwa hijaratan min sijil muka musu ruwan duwatsu daga wutar sijil taban sijil malamai suka faɗa kamar da imamu katada da imamu ikrima suka ce as-sijil ana nufin wato tabo lilusila alaihim hijaratan min tin kamar yadda ya zo a wata aya din wasu malamai suka ce farkon duwatsu ne da ƙarshe sai ya zama tabo aka yi ta ruwan duwatsu sai kuma aka zo aka lafke duwatsun da tabo don karma wani mai wargi ya dago kai la ilaha illallah ba mamaki ai Allah ya saukar da yana ruwan ruwa ya kuma yi ruwan zuma ko ba haka bane ba yawa a aljanna kuma za a yi ruwan turare kamar yadda imam turmizi ya kawo cikin sunan din shi wa nunazzilu minas sama'i min minas sama'i min jibalin fiha min barad sai Allah ce mamdud kun san me mamdud wani na bin wani muka ta musu ruwan duwatsu da tako wani na bin wani yatba'u ba'daha ba'da to sai me kuma مسومة عند ربك haka وما هي من الظالمين ببعيد Allah ya ce musawwamatan inda rabbi duwatsun ma masu amana masu ala masu alama ce duwatsun ba haka kawai duwatsu ba masu alama daga ubangiji musawwama muallama ya sa musu alama kowane dutse da za a jeho shi da alama a kai masa Allahu akbar kamar ya masu alama ba su yi kama da duwatsun duniya ba eh imam ikrima da imam qatada ya ce duwatsun zane ne a jikinsu zane an zazzana an zazzana wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id wato waɗannan duwatsu da aka jefa wa mutanen annabi ludu ba su kasance masu nisa ba ne ga dukkan wasu azzalumai irin mushirkayen makka da kuma azzaluman cikin wannan al'umma Allah ya tsare mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya ba mu ikon bin Allah ya ba mu ikon bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh